ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin nemarsa da ganin damansa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girba a wannan rana ta 25 ga watan ramadana goma sha biyar ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da safai da muminai waɗanda suka bi tabarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su idin lahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya in surat yunus aya ta 66
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن لا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يكفرون يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
Allah tabaraka wa ta'ala yace ala inna lillahi man fi samawati wa man fi al-ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min duni Allahi shuraka in yattabi'una illa adh-dhann wa innahum illa yakhrusun har ila yau game da mushrikai waɗanda suke haɗa koma bayan Allah da Allah cikin ibada. Allah tabaraka wa ta'ala yake ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ard ku saurara lallai Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallakin waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke kan kasa وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah ba su bin abokanan tarayyan Allah domin Allah fil haƙiƙa ba shi da abokin tarayya in yattabi'una illa dhann abinda suke bi abinda suke bautawa shine kawai zato domin ai hakikarin al'amari Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu mai rai ko mara rai karami ko babba wanda za a iya siffanta shi da cewa abokin tarayyar Allah ne babu shi duk girman abu duk matsayinsa da kake gani duk girmansa da kake gani bai isa ba bai kai ba ba a taɓa yi ba ba za a yi ba wani abin da za a siffanta shi a ce mai abokin tarayyar Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake abin da suke bi wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka waɗanda suke kiran wa'ansu koma bayan Allah suke masa biyayya ba abokanan tarayyar Allah suke wa biyayya ba domin ai dama Allah bai da abokin tarayya Allah bai taɓa yin wani abu da ake cewa abokin tarayya ba ko ko abokar balle ka fara tunanin abokanan tarayya Allah yake in yattabi'una illa dhall to idan ba su bin abokanan tarayya ne suke bi Allah yake ba su bin komai face zato zatansu ne kawai mummuna yasa suke tunanin waɗansu mutane ko kuma a'a waɗansu gumaka abokanan tarayyar Allah ne. Wa in hum billa ya ba komai suke yi ba face karya. Domin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya mallaki abin da ke cikin sama waɗanda suke cikin sama da waɗanda suke kan kasa shi ne kaɗai ya cancanci a kaɗai tashi da ibada. Huwa alladhi ja'ala lakum al-layl.
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم
Allah tabaraka wa ta'ala wadda shi ne mamallakin abin da ke cikin sama da kasa domin haka shi ya tantanci abautawa kuma bai da abokanan tarayya daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ke biya yin kuma babu wani mai taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akan yin waɗannan abubuwa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu Allah tabaraka wa ta'ala shine ya sanya muku dare litaskuru fihi domin ku samu nutsuwa a cikin dare nutsuwa fil nawmi war rahati bi sababi zalama aw zulma domin ku samu bacci da hutu sanadiyar duhu bincike na zamani ma yana nuna cewa bacci da mutum yake yi da daddare a lokacin da rana sanadiyar kwaduwar rana waje ya yi duhu babu haske ya fi mai amfani akan bacci da yake yi a lokacin da akwai haske ko kuwa a baccin da ya yi da daddaren amma kuma a wajen da yake akwai haske Allah tabaraka wa ta'ala yana mana goyi da kasancewan ya sanya mana dare hikimar sanya mana dare shi ne ya zanto muna da lokacin da muke yin menene muke samun natsuwa al-imam sa'di yake falau istamarra ya lamastaqarru da a ce wannan yini mai haske hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya bar mu yini ne haske ake yi ba a yin dare da ba za mu samu natsuwa ba irin yadda muke samu idan dare menene idan dare dare ya shigo Allah tabaraka wa ta'ala yake wan nahara mubsira sa'annan sai ya sanya yini yini mai haske akwai wanda yake yin wannan face Allah babu inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un a cikin musanyawa da karba-karba da ake yi tsakanin dare da rana a cikin hakan akwai ayoyi liƙaumin yasma'u ga mutane masu menene masu ci me suke ji waɗanda suke jin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suna sauraron saƙon Allah tabaraka wa ta'ala sam'u fahmin ji na fahimta wa qabul ji da kuma shirin karban abin da suka ji suna ji kuma su samu shiruwa da abin da suka ji ba waɗanda suke ji ba da jinsu da rashin jinsu babu bambanci waɗanda bayan sun ji Allah ya ce manzan Allah ya ce za su je su aikata son zuciyarsu wa'annan Allah tabaraka wa ta'ala zai makantar da su duk girman aya ba za su gani ba balle ka fara tunanin za su yi imani da shi idan suka ji abin da suke suka ji din kuma za su yastadilluna biha ala annahu wahdahu al-ma'bud wa annahu al-ilah al-haq zai zama masa dalili daga cewa Allah da ke yin wannan wannan tsari wadda babu aibi a cikinsa abinda ake cewa hujjatul isqan shine Allah shi kadai kuma ya tantance a kadai tashi da ibada wa anna ilahiyyata ma siwahu batila da kuma danganta siffar Allah zuwa ga wani abin da ba Allah ba wani al'amari ne wanda yake batacce wa annahu ar-ra'ufur rahimul alimul hakim kuma cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'aboci rahma da cin kai kuma ma'aboci ilimi mai hikima idan ka kalli tsarin nan da duniya ke tafiya da shi dare rana dare rana dare rana a zo a yi rani a zo a yi lokaci ruwa ake yi ruwa ya zo ya yanke a zo a yi wani lokacin da zafi ake yi a zo a yi wani lokacin da sanyi ake yi duk wa'annan tsarin tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk wa'annan abubuwa ya sanya su ne domin amfanin halittunsa kuma wa'annan abubuwan ayoyi ne masu girman gaske amma ba ga masu sauraron ayoyin Allah kuma su fahimta na'am
اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا
قالوا اتخذ الله ولدا سنشي الله يا ركدا kalmar danganta ɗa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da suka fi kusatar da Allah danganta ta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke qalu qalu ittakhadha Allah walada sun ce Allah ya riki da subhana sarkin Allah ya tabbata da Allah ya hakaito abin da suke faɗi a kansa na danganta ɗa zuwa gare shi sai ya tsarkake kansa wannan ai aibi ne aibi ne Allah ya rikida aibi ne Allah ya zanto yana da ɗa ko kuma yana da ‘ya'ya shi yasa kai tsaye da Allah ya ba da labarin abin da suke faɗi game da Allah sai da subhana da tsarkin Allah ya tabbata ya tsarkake kanshi daga wannan aibi da tawaya mai girma wanda mushrikai cikin ahlul kitabi suka danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala yake huwa al-ghani subhanahu huwa al-ghani shine al-ghani wadatacce Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne yake da wadata idan ka ji ana wasarta wani da cewa yana da wadata kawai aron sunan aka yi al-ghani shine Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya wadatu wadatar da yasa ya zanto bai bukatan komai bai bukatan kowa malama suka ce banu adam masu san su kasance suna da zurriya me yasa mutum yake yake son ya zama yana da zurriya domin bukata domin bukata zuwa ga da domin idan ka girma ka manyanta amma ka zato Allah ya arzuta ka da ‘ya'ya za ka buƙaci taimakon waɗannan ‘ya'yan a lokacin da ka zama gajiyayye a lokacin da ka gaji shi yasa za ka ga hatta cikin annabawa waɗanda suke roƙon Allah zurriya cewa Allah ya ba su zurriya Allah ya ba su waɗanda za su gaje su daga bayan domin bukata shi yasa maluma suke cewa sha'anin aure yana da kyau mutum ya gaggauta yin aure shi yasa a wajen magabata auren farko ba ɗawainiyan bikin ka san wasu lokutan za ga mutum yana da albashinsa ko ko yana da aikin hannunsa zai iya ciyar da kansa kuma zai iya ciyar da mata da zai yi aure zai yana da abin da zai ciyar da kansa ya ciyar da matar da zai aura amma akwai wani bridge da ake crossing kafin mutum ya zama mai aure wannan bridge ne shi ne ɗawainiyar bikin menene bikin auren menene ɗawainiyar bikin auren shi ne biyan sadaki yin tanadin wajen zama ga matan da kuma yin tanadin abubuwan bukatunta yin tanadin abubuwan bukatunta da kuma abin da za a ci ranan ranan mai walima dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam auyin walau walau bi shaki abin da za a ci ranan walima aura shi yasa a tsari ba a tawainiyan auren farko kaucewa mutumin da zai yi aure aurensa na farko ɗauke mai ake ya ake dauke mai mahaifinsa idan yana da hali auren farko yana kan wa yana kan mahaifin shi da mahaifin shi yana ɗaukan wani ɓangare na nauyi sa'annan abokanansa aka tsafai suke yi wannan ya kawo shinkafa wacce ya kawo manja wacce ya kawo rago wacce ya kawo akuya haka suke har hadowa sai a yi menene sai a yi walima kaga san gawar mai da wato a expenses mafi mafi nauyi sai kaga an yi crossing ɗin wannan bridge ɗin da zai sa mutum ya zama mai aure to rayuwar auren da zaman auren dama shi ki shi idan aka bar shi da wannan zai daidai ne zai iya idan aka bar shi da wannan zai iya kuma a wancan lokacin ba a tsanantawa albarkar auren ake nema dan manzo Allah sallallahu alaihi yake aure da yafi albarka shine aisaruha mauna shine wanda yafi sauki cikin abubuwan da aka gudanar cikin auren gabaki daya al'ayyatan yin aure maluma suka ce Allah yake subhanahu huwal ghani munasabar cewa shi wadatacce ne a lokacin da ake maganar cewa Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka ya fi karfin yarkida domin shi wadatacce ne baya bukatan da banu adam mu ne muke bukatan da ko kuwa aya to kaga idan mutum bai yi aure da wuri ba akwai yiwuwar kar ya ci moriyar da ake ci na samun ƴaƴa na samun zuriya mutumin da yake da shekara kaman hamsin da biyar sa'an nan ya yi aure a lokacin da ya cika shekara sittin da biyar Allah ya arzuta shi da ɗa yana shekara hamsin da shida. A lokacin da shekarunsa suka kai sittin da shida, yaronsa na farko yana shekara nawa? Shekara nawa? Shekara goma. Shekara goma ko kuma tara. A wannan halin, yaron da ke da shekara goma, taimaka mai za a yi ko zai taimaka wa wani. har ila yana bukatar menene yana bukatar taimako amma kaga idan mutum ya yi aure da wuri ya yi aure da wuri kuma Allah ya arzuta shi da zurriya kaga yana da karfin taimakawa yaron har yaron ya girma ya tsayu a akan kafafuwarsa a lokacin da shi kuma shekaru suka ja ya gaji lokacin yaron ya riga ya tsaya kuma yana matsayin wanda zai iya taimaka wa wani wannan na daga cikin hikimar da ya sa mutum yake samun yake neman soyayya yana son ya bar baya amma Allah tabaraka wa ta'ala shine yarisul arda wa man alaiha shine zai gaji kowa da komai domin da kowa da komai abin mallakarsa ne to ya riki dada ya mai ne shi ne ma'anan huwal ghani lahu ma fi samawati wa ma fi ard abin mallakarsa ne abubuwan da ke cikin kasa da baki daya da kuma sama sammai da kasa da abubuwan da suka kunta ga baki ɗaya abun mallakan Allah ne, to ya riki ɗa ya yi mai da ɗa. Huwal ghani shi ne wadatacce, in inda kun min sultanin bihada, ba ku da wato hujja a kan wannan da'awa na zalunci mafi girma na danganta ta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ataquluna ala Allah ma la ta'lamun. shin kuna faɗi a kan Allah abin da ba ku sani ba? Sa'an nan, Allah yake, Ƙul inna lalina yaftaru na alallahi kadiba la yuflihu. Ka ce, ya ma'aikin lallai waɗanda suke kirkirar karya akan Allah da suke cewa Allah ya rikida la yuflihun ba za su rabauta ba ba za su taɓa cin nasara ba wa'annan su ne tababbu Allah ya sanya su sun taɓe tun a duniya har zuwa ga lahira Allah tabaraka wa ta'ala yake mata'un fid dunya mutum zai iya dinga wannan duk da cewa wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da suka kusatar da Allah shine Allah yake takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu haddan Allah yake an da'u lir-rahmani walada wannan da'awa na danganta ɗa zuwa ga Allah, Allah yake domin nauyin wannan maganar danganta ɗa zuwa ga Allah, yake sammai sun kusan tsartsage, kamar yadda kasa suka kusan su kekece, hakan nan manyan-manyan duwatsu sun kusan su tarwatse domin su zama wannan kalmar. Amma wannan ba kalma ce da muke ji yau da kullum ko ko a cikin wasu lokutan domin jahilci da kuma makantarwa da duniya yake wa wasu daga cikin musulmai sai su danga associating da wannan aqida domin san makanci aqidar danganta da da zuwa ga Allah da Allah yake da'awarnan an da'u lirrahmani walada sama kusan za su tsage domin wannan kalmar kaga kuwa duk waɗannan da ake tallata wannan aqidar ya kamata mutum ya menene ya nisance shi amma mu kuma ba nisantar ba nisantar wannan wajajen muke yi ba ba tallafa wa inda ake tallata wannan aqidar muke yi da kuɗin mu musulmai da yawa suna tafiya da kuɗin su aje a tallata aƙidar cewa Allah ya rikida ta yaya makarantun da muke tafiya da yaran makarantun da muke tafiya da yaran mu musulmai Allahu musta'an Allahu musta'an duk wani abin da aka ce namu ne sallan nan da muke yi wallahi da akwai kwatankwacin sallah tare da waɗancan abokanan zaman mu da an samu daga cikin musulmai da ba za su yi wannan da muke yi ba za su yi su yi koyi da irin wancan sai ka rasa me ke damu ka ɗauki yaro karamin yaro innocent yaro wanda manzala sallama ce kullu mauludin yuladu al-fitra kana musulmi Allah ya arzuta ka da ɗa sai ka ɗauki ɗan ka kai shi wajen waɗanda za su tusa mai wannan gurɓatacciyar aƙidar cewa Allah yana da ɗa kuma ka ce ka riya siyar za ka yi ba ka siyo wa ɗan ka bata ko mutane da yawa wallahi zan fada wannan har yau ɗin da muke magana ba su ba har yau ba su ba na ta ba ku labarin wani balarabe a Jos. Wanda ya ɗauki za ku dinga jin labarin wata makaranta St. John. Ya ɗauki ƴarsa ya kai ta St. John. Kawai ana nan ana nan ana nan kawai wata ran kawai yarinya sai ta ya riga. Baban ya rikice ya kai ta jama'a su nasarar Islam. Sheikh Abdulaziz Yusuf. Allah ya kara mai lafiya da nisan kwana. Wannan babban malamin nan da ke can, shi ke ba mu labarin nan. Ya ce mutumin ya kawo ‘yarsa jama'atu na sirrinsa. Ya ce mu da muka zauna dukkan mu masu fararen gemu ne da cijai malamai. Ya ce yarinyar nan sama take kallo ta ce dukkan ku ina jiran wanda a cikin ku zai gamsar da ni cewa annabi Isa ba Allah ba balarabiya ba shi ya ɗauko familinsa daga Siriya ya kawo Najeriya ya fatar ya ba da kasan jahannama daga cikin zuriyarsa kuma ya ya cewa ya yi biyan kuɗi ya yi ta jin ɗaya ridda mutane nisan rasa wallahi da ke kwantar da kuma mutum hankali mutumin da ba kai shi makarantar kiristoci ba yana yaro bai da wayo a cikin musulmai ya girma bai yi makarantar kiristoci ba a cikin makarantar da ya yi bai tafiyarci da waɗannan abubuwan mai musulunci musulunci su ne aka kai balle yaron da kaje in yana karami kaje ake dasa mai wannan abin wai me muke nema ne wai turanci ko makarantun kiristoci ana yin turanci ko to Allah ya tsire wa turancin ya tsince ke turanci turanci wai domin turanci za ka je ka hallakar da ƴaƴan da ba su san hawa ba ba su san sauka ba turanci yaro ya zo gida a rako shi da bairo kana musulmi ba ka jin sunan Allah ayanka sun tafi makaranta an ba su kyautar sababbin new testament yaranka su uku dukkan sun ɗauko sabbin bible sun kawo gida kai ba ka jin kunya ba ka jin kunya kai ka taɓa ji ka taɓa gani kai akwai wanda ya taɓa ya taɓa mafarkin wani kirista ya kawo ɗansa ya kai al'iman ko sabilun rashad ko shek gumi kun taɓa ji don Allah yasa mu ba mu da kishi mutumin da addininsa karkashin banza ne ba ya fi ka ci shi addininsa bai da gindin zama bai da tushe ya fi ka ci shi yana yana da jealous na wannan addinin yana karewa ba za ka taba ganin su ko ta hanyar kuskure ba su taba kuskure hanya su kai ɗansu ko ƴarsu makarantar da tarbiyyar musulunci ake yi a wajen amma za ka ga mutum shi yasa ai ayoyin da muka karanta a baya muka ce ba girman kwayan ido bane ke za mutum za ga wani idanunsa manya-manya amma makawo ne ba mutum ran lahadi ko asabar yake faɗi a wajen tafsirin turanci na sha maimaitawa ina da labarin wata makaranta a garin nan da wani mutum yake shi makarantar shi is covered with the blood of Jesus me yasa ya faɗi wannan kalmar domin an neme shi da cewa tunda akwai yara musulmai a makarantar ka ka sassauta mana ɗan dinga yin wani abu ai arke da dinga ɗan rufe kawunansu ita a shi ba ba za a yi haka a makarantar ba domin is covered with the blood of Jesus amma dabbobi daga cikin musulmai har yanzu ayan sa akwai su ayan sa akwai su in ka ce mai me yasa yake sun fi yin turanci ka san turanci a cikin kabari turanci mala'iku suke yi a ko ina ganin maybe turanci malaiku suke a cikin kabari don haka yana son yaran su kware a turanci domin idan suka shiga kabari suke yin turanci da malaiku ko kuma ranar tashin alkiyama turanci ake yi wallahi ku ji tsoron Allah akwai yaron da ya rinta sun yana da tsiri a irin waɗannan makarantu ya yi rita suka ce ne karka faɗa a gida bai faɗa a gida ba idan lokacin sallah ya rutsa da shi a gida zai aka ake aka yi tafiyan kudin makarantarsa iyayensa suna ganin sun haifi musulmi ba su san suna renan army ba ne sai da ya gama university ya yi nysc ɗinsa ya dawo ya ce masu bashi shi ba shi ba tun iri ba ya rida ba shi sunan shi ba ba Abdulrahman ba ne shi sunan shi Peter laifin wa akwai wata yarinya da babar da ya kawo ta albayan wannan labarin ba na sha baya domin muhimmanci wannan motsi irin masu tafiya da 'ya'yansu irin wa'annan makarantun ya kawo 'yarsa albayan nakan gani 'yan nursery three in suka fito break zan ga wata yarinya ta ake rigar kowa a cikin su doguwa sosai ce wannan mai take yi da 'yan nursery three sai na tambayi 'yan tita da nake wannan yarinya ita mai take yi a ajin nan sai dariya ya ce ai mahaifinta ne ya kawo ta ita dan Allah ku taimake ni ku ɗauki yarinyar nan daga inda ya ɗauko ta yace ta lura daga cikin abin da ta zakkana ku ce mata ta rufe kanta ba ta so ba ta son rufe kai kaga rufe kan ma kawai ba ta so balle ka fara magana za ta sanya ne shafi wannan bai taso ba abu na biyu in za ta ci abinci sai ta rufe ido ta yi addu'a kuma kana musulmi kana da rai kai ka kai ta ba da san da makarantar ba kai ka kai ta makarantar ka je kana biya a fatar da ita in za ta ci abinci sai ta rufe ido sai addu'a yake dan Allah ku taimake ni ku karbe ta a wannan makaranta shi da aka ce suka ce to da suka mata jarrabawa sai gaskiya mu syllabus da muke running a nan sai dai in za mu ajiye ta a nursery 3 yake kai ko nursery 1 ne a ajiye ta na yadda irin wayannan ma da sauki ma kenan tun da shi ya ma gano ya nene ne ya canza ire-iren abubuwan da muke ji din nan kullum yau da kullum yau da kullum nan mata yanzu kai baka san cewa mata musulmai sun fara yin fito na fito da tsarin gado ba ba ku da labari jiya jiyan nan wani ya kira ni a kan rabon gadon gidansu yayyinsa mata sun ce su ba ba su yadda ba a yi lizzakari mitu haddin rufe ciye ciye cikin dare su ba yaya za a ce shi ɗan namiji za a ba shi kaso biyun abin da za a ba bai wa mace mai zai hana a yi raba daidai nake saurara su ba musulmai ba ne ce musulmai ne mana irin orientation da ake bai wa yara sanadiyar makarantun da aka kai su banda tafiya da yara makarantun arna idan mutum ya yi loketin zuwa gari sabo sai sai ya je ya bincika wace makaranta ce ta arna tukunna kafin ya je ya role a yanka da yake addini ba su bane a gaban ba duniya tsantsa kawai mun dauki boko nan kamar shi ne sharaɗin yin arziki a duniya in baka yi boko ba kuma mu nan shaidu ne a kan cewa ba haka ba ne mutane nawa ne ko sunayen su ba za su iya rubuta ba Allah ya basu arzikin da ba za su ma iya lissafi ba ba su taɓa zuwa makarantar boko ba ba an ce kar a yi boko ba ne boko lalura ce ta zamani amma kuma abinda domin boko Allah ya halitto mu duniya wa ma khalaqtu jinna wal insa ibada muka zo yi ba mutumin da ya zo yin ibada Allah ya arzuta shi da 'ya'ya zai kai su makarantar arna zai biya mutumin da ibada shi a gabansa mun yi misplacing ɗin main objective ɗin da ya sa Allah ya halice ba domin ka zama lauya ba ka zama injiniya ka zama dakta ka zama architect ka zama kaza ka zama kaza ka zama doctor eh, PhD holder kaza ba domin ki muka zo duniyar nan ba duk waɗannan qualifications din wallahi tallahi thumma billahi sun a duniya suke zama takardun banza mutumin da ya ya tara duk wani qualification ran da ya daina numfashi wayannan takardun ba zama useless ba in a duniya sun zama useless in tun a duniya sun zama useless kana tunanin a ranar tashin alkiyama za su maka amfanin ne domin boko sai ka je ka hallakar da ƴaƴanka aqidar da Allah yake takadu samawatu an yatafakkarna min sai ka je ka kai ɗanka kullum abin da yake ji kenan kullum idan garin Allah ya- ya waye daga litinin zuwa ran juma sai ya ji our father lord jesus christ sai zama mai ruwan sanyi kalmar da Allah yake sammai sun kusan tsage shi kuma zai dinga jin kalmar yana ganin it is normal it's usual there is nothing wrong with that irin su ne idan suka girma za su ce I am, I am a Muslim by mistake of birth kamar yadda wani wawa ya taɓa faɗi because mutane are not being proud of their religion they are not being proud of their religion ina masu saka ya sunayensu wani ma zai saka ya sunansa wani zai saka ya sunansa domin kar a gane musulmi musulmi da ya kamata duk inda yake daga kansa sunanka ka faɗa da karfi amma sai ka ga mutum kunyan a ce mai musulmi ma yake me yasa irin waɗannan ƴaƴa da ake renan su a irin waɗannan makarantu wallahi za su taso ba su jin izzan izzan wato intima'i zuwa ga musulunci ire-iren su duka masu in suka gama sakandare suka shiga jami'a duka masu salamu alaikum ba su yi amsawa a bainar jama'a ƴaƴan musulmai ba su da ba su da intima ba su da nuna karkatuwa zuwa ga addininsu ya kamata mu kula ji tsoron Allah. ‘Ya'ya Allah ya ba mu su a matsayin amana, wallahi Allah sai ya tambaye mu game game da ‘ya'ya. Allah zai tambaye mu. Kana ganin ka ka wadatu, eh kana da kuɗi, eh makarantar banda banda za a je a koyar da ɗanka shirka kuma ga tsada. Eh a hakan ka yarda. sai ka biya kuɗi mai yawa a fatar da ɗanka. Sai ka ce, ai suna zuwa Islamiyya, sannu da yaudaran kanka. Awa nawa suke yi a Islamiyya? Awa nawa suke yi a makaranta? Awa nawa suke yi a Islamiyya? Yadda kake baiwa bokon muhimmancin haka kake baiwa Islamiyya muhimmancin sai wa kanka adalci. Sa'annan kai ɗin ma wa kai a addinin ma kai ka san kai mai rauni a matakin farko sa'annan ka ka kai ƴaƴanka inda za su je a raunata su raunin ya fi nata tsanani قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يا كما المسلمين المسلمين duk inda kaji aka rubuta aka rubuta wani Allah ne wani is not wani kaza duk inda ka ji ake furtawa ko aka rubuta ka ji a cikin ka cewa bari bar wajen da karfashin Allah ya sauka amma ka san abin da kake gani kullum duk munin abu duk munin abu idan kana ganin shi kullum shine ai illan ka zauna a cikin mutanen da ba mutanen kirki ba ne ba tare da ka sani ba za ka dinga narkewa za ka dinga narkewa har kai ma halayyar ka yi rikide zuwa irin na wannan mutane wannan ɗabi'ar yadda Allah ya halice mu kenan wani bawan Allah amir dinmu ne a lokacin da muka yi sani shine shine amir na muslim corpus a lokacin bawan Allah Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya tabbatar da shi akan alkhairi wannan mutumin Salisu sunansa na daɗe ban ga matashi mai imani kamar sa ba electrical electronics ya karanta ma'abuci addini ahlus sunna yace mun yace yace malam lokacin da aka kawo ni biyu ce ina irin bus din nan da ake kwasan ɗalibai zuwa makaranta yace ni banda banda hali kai banda option wannan bus din nake bi in tafi jami'a yace wallahi idan muka hau bus din za mu tafi makaranta har mu sauka yake hawaye nake kuka nake yi garin gani nan a wani waje cakuɗe da mata wata ma kamar tsirara take wata ba ta sa kaya ba wata ta sa kaya abin nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kafiyatun ariya daga faɗin cewa kai mu ne muka fi fahimtar wannan hadisin kafiyatun ariya dan zaka dinga mamakin ya za ka tabbata mutum an ce kafiya ta sanya tufafi amma har ila yau tana firara a wannan zamanin mu ga matsalar nan a bashiri yake wallahi in na hau motar har motar ta kai wa makaranta mu sauka yake wallahi hawaye na ke zuba ba kuka nake yi haka in za mu dawo in na hau motar har mu dawo kuka nake yi yake amma ka san menene nake menene yake yau da kullum mu je mu dawo mu je mu dawo hawaye sun bushe biyar ɗan adam kenan abin da kake ganin sa wajen nan misali in akwai wani abin da ke wari wari sosai ba in dai za a zo a jure a zauna a cikin warin an zo ranar farko rana ta biyu rana na uku rana na hudu biyar shida an yi sati daya sati biyu za ta fi ba wani kowa zai daina mai ne zai zama ran da aka zo ba ji warin ba ranar za ga mutane suna a waje wajen nan ba wari ba warin ya zama mai ya zama ciki duk da cewa wari ne mara kyau hakan nan munanan abubuwa wadda muke kallo ne wadda muke ci ne muddin za ka kalla kullum ka bude wa kanka kofar fitina zai zo ya zama abin da kake kallo ba ka ma jin cewa ka yi laifi zai zai zama abin da kake ci ba ka jin cewa an yi laifi ba ka jin cewa an yi ne kamar yanzu ka ji ana ana ana ana danganta a da zuwa ga Allah ko kuma ana kiran wani annabi daga cikin annabawan Allah cewa shi karan kansa ma Allah ne da kamar kamar kin hakan shi ka ji kawai normal kamar yadda ka san ba ba a faɗi komai ba mu musulmi a lokacin da aka yi wannan ya kamata ya ji kamar an an soke shi da wuka domin wannan Allah ya tsani wannan wannan kalma ce mai gudanar da Allah tabaraka wata'ala amma kai ka ji kamar ba ci komai ba me yasa dan kana ji kullum kana gani kullum ko hakan nan tasirin da yake wa yaran nan za su ji kullum dare da rana ana yin irin wannan waƙoƙin wace-wacen sun haka ji za su zo gidanka su dangare da makamancin haka haka za su taso su zama musulmai musulmi Allah ya kare Allah ya ce waɗannan masu masu cewa Allah ya rikida yake mata'un fi duniya za su ji daɗi ɗan kaɗan a duniya. Summa ilaina marti'un sa'annan a gare mu makomar summa nubiquhumul azaba shadid sa'annan mu zo mu ɗanɗanar da su azaba mai tsanani bima kanu yakfur da abin da suka kasance suna kafircewa kafirci ne danganta danganta da zuwa ga Allah ya kamata ƴaƴanmu su sani in suna yara su sa musu tauhidi ba wai mu kai su inda za a rusa tauhidin su ba inda za a rusa aqidar su ba za a bata a gurbatar da aqidar su tun suna yara sai su taso ba su ganin suna ganin okay okay what what if if if if someone chooses not to be a muslim suna ganin ai al'amari ne na yanci su so su ne za ka ji suna maganin cewa karka yi joshin mun kowa kinan kai musulmi ne kuma kana cewa eh Allah ne ya san wanda zai shiga aljanna to wallahi ka fita Allah ne ya san wanda zai zai shiga aljanna tsakaninka da wa tsakaninka da da arna Allah ya ce ba za su shiga ba kai kuma kana shakka Ma'ana kai din musuluncin kawai kana yi ne alatara kana wani tantare ne kawai ba kai imani da musuluncin ba domin baka sani ba wani ma za ka ji ya ce to muna da yi ne ayyara na gobe da yama ba mu san wanne ne wanne ne Allah zai karɓa ba to ne yasa kake yin wannan kwanakin baya kamar azumin shekara nawa da suka wuce wani kamar ko ana fuskantar election ne ko wani abu ne aka neme ni a wani gidan rediyo nan wai ni da wani pastor su za mu tattauna a mu kwantar da mutane hankali a islamic scholar da kuma pastor za mu yi magana irin ne faɗakarwa irin discussion ne haka muna cikin bayani ba sai ɗan iska ɗan yadda mun wai ni wai ni non believer ba kasan su ba su da kunya ba su ba su da kunya mu ne kawai muke da kara muke da kara idan suna waje misali za mu ce amma can you excuse us we want to pray su ba za su mara convention and prayers din ka ba za su mara abubuwan da na hauka din su ba su da wannan mu ne muke da kara kawai yake mun cikin raha da wasa you see you see, like uh, as, as far as I'm concerned, like Barrister now, he's he's uh, he's a non-believer. But that does not mean that a cikin kuwa. Ke ka buɗe wa kunkan ka kofarta sai ka yi nadama yana ajiyewa ana dawo kaina har aka gama program din in dai zan yi magana sai na ce zai yi ba. kafirci ne baka kuma musulmi bai rayuwa cikin shakkan cewa waɗannan ina za su je wallahi duk mutumin da bai bauta wa Allah da addinin musuluncin da manzon Allah ya kawo ba wallahi zai shiga wuta kuma zai dawwama a can kuma duk mutumin da yake shakkan wannan zai raga shi wuta da wanda yake shakkan wannan dama shi ma ba musulmi bane ba dan bai yadda da abin da Allah ya faɗa ba kenan shi sa Allah yake su zauna su ji daɗi a duniya za su dawo idan suka dawo a gare mu za mu maido da su zuwa a gare mu za su zo su ɗanɗana azaba mai radadi sanadiyar wannan kafirci da suke shi yasa duk inda ake yin wani abu mai kama da kafirci kamata ya yi musulmi kar a gan shi a wajen wata ran fa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda ya taɓa zuwa da wayan su takardun da aka rubuta ayoyi daga cikin attaura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake me kake nima cikin attaura yake na rantsa da Allah da annabi Musa zai dawo duniya zai zanto bai da zafi face yayi ne face yi imani da ni ya fi yayi musulunci kana da Qur'ani kana yawo da attaura ni na san wadda ‘ya'yan da ƙananan yara kyautan sabbin baibu aka bayo kowanne daga cikin su uku sun kawo gida. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idanuwansa sun canza sun yi da atake lokacin da ya ga wayansu takardu da aka rubuta wayansu ayoyi ne bana alƙawara. Idanuwansa suka yi da ya faɗi wayannan maganganun cewa wallahi annabi Musa da zai dawo duniya yau bai da zafi sai dai ya zo ya yi imani da ni ya fi ya kamata musulmi da duk wani abin da ke kusantar da Allah wallahi in ka ga duk wani abu in ka je wani waje ka ga ana yin wani abu da ke fusatar da Allah to wallahi ka bi wajen ba wai kai ne za ka je ka tallafa wa wajen ba ka je ka tallafa wajen da resources ɗinka ka kai masa mutane ka je ka yi tafsirun tsawon ka je ka kara yawan su ka je ka kara yawan ɗaliban su da makamancin haka Allah ta baraka wa ta'ala ya sa mu gane za mu daga aya nan da idan Allah ta'ala wa ta'ala a irin wannan halin cewa ‘ya'yanka su kadai wani abu ba laifi ba ne na shari'a musulunci. An fahimci wannan domin wancan yaron dama hukuncin hukuncin asali a shari'a ɗaukan nauyinsa ba a kanka yake ba tun da yana da mai yana da uba. Ɗaukan nauyinsa yana kan mahaifinsa ne, amma yana da cikin babin ihsani babin ihsani da kuma kyautata wa wannan yaron ya zanto abin da za ka yi wa 'ya'yanka inda hali shi ma ka mene ne shi ma ka yi mai sa'annan wancan mutumin za ka iya mai guzuri zai iya yi wa ba zai iya yi wa ɗansa da 'ya'yanka ba in kuma a'a yana da kana sane da cewa yana da halin da zai yi wa 'ya'yanka da ɗansa amma kuma yake keɓe ɗansa yake mai to kai me yasa za ka zama iri ɗaya da shi me yasa mutumin da yake yin abin da bai dace ba zai zama abin koyin ka kai sai ka zama daban da shi a gefen da ya fi kyau sai ka zanto kana wa wannan ɗan in kana da hali irin abin da kake wa wane ne 'ya'yanka baka sani ba gobe idan Allah ya ga dama zai iya yi wa wannan ɗan ne zai zo ya fi maka amfani a kan ƙayar da kayan fama. Domin irin yadda ya shaida, ni ma haifi na bai zai siyo abu ne kaɗai ke siyowa. Amma wannan mutumin ba sai ya haife ni ba, in zai siyo zuwa ne ni ma sai ya ne, sai ya siye. Kana koya wa yaron wata ɗabi'a mai kyau, sa'annan kuma ka hana kanka zama kamar wancan mutumin. irin abin da yake dan kar ya hana ka kuma kyautatawa kyautatawa wannan yaron tunda ka yadda za ka menene za ka za ka koyi yaron tunda ka yadda za ka koyi yaron ina ganin wannan shi ne wallahi ta'ala na hukuncin mene bin sa hukuncin bin shi sallah eh hukuncin me hukuncin sallan shi wanda yake sallama daya sallah ingantacciya yake so mutumin da sallan sa ya inganta za a iya menene za a iya bin shi sallah hukuncin sallan mutum ake nema sai ce mutumin da ke sallah iri kaza me hukuncin sallan za ta ingantacciya to idan sallansa ya inganta shi ma za a iya menene za a iya bin shi sallah na'am manya yin bara asalin ta haramun balle ka fara tunanin za ka yi amfani da qur'ani ai wannan tozar ta qur'ani kenan yasharuna bi ayati llahi thamanan qalilan kana son ka karanta ayoyin Allah a biya ka za ka ga ah, masallatan kan hanya a lokacin da Najeriya ke zaune lafiya da ake yin tafiye-tafiye by road irin masallatan nan da motoci suke tsayuwa a yi sallah za ka ga akwai irin masu wa'azin nan da suke jiran fitar da sallah su fara wa'azi idan ba kowa a masallacin cikin matafiya zai daina wa'azi sai kun matafiya sun sauka sun yi alwala sun shigo masallaci suna sallamewa zai fara wa'azi domin ku ba shi sadaka wannan kuskure ne wannan bai halarta ba wannan wulakanta littafin Allah ne wulakanta littafin Allah ne bai kamata ba yin haka wallahu a'lam alhali an ce yana jin waswasi a cikin sallah a cikin ramadan eh sai tun da ya ce an daure shekaru a cikin azumi ke wannan amsar amsar tambayar ta nan na da wuya ai shedanun da aka daure daga cikin shedanun koyayyu su aka koya shedanun da ba mu gani su aka koye da ko sannan waswas wato cuta ce wadda yake da alaka da zuciyar mutum an fahimci wannan kasancewar an daure shedanu ba zai hana ka zanto kana da menene ba kana da waswas cikin cikin sallah ba bai ba su da alaka da juna an fahimci wannan shi yasa ai duk da an daure shedanu ba ka ganin ana aikata wasu abubuwa irin abubuwan da ake aikatawa kafin zuwa ramadana ai akwai mutanen da shedan ya riga ya gama rikicin sun su karan kansu sun zama shedan an fahimta zai iya yiwa a a illar da shedan ya yi wa ya yi wa tunaninka kafin shigowar ramadana shine raguwar da ke damunka so cikin ramadan din dama ce na ka menene na ka samu waraka daga wannan to sai ka yawaita addu'a ka yawaita isti'ada ka yawaita addu'a kuma ka yawaita isti'ada Allah tabaraka wata'ala ya yaye maka ah, wato waswa wallahu ta'ala alam Ranjin ya kuma ni na rana da iya ni ban san littafansa ba me zan yi da littafansa Ibn Taymiyyah ya wallafa littattafai masu yawa ya wallafa littattafai masu yawa daga ciki akwai littafinsa shahararren littafinsa na fatawa wadda kusan babu wani abun da ba za ka gani a ciki ba da ya shafi hukunce-hukuncen wato musulunci daga cikin littafin sa akwai littafin da muka faɗa jiya al-furqan littafin sa na al-furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i shaytan akwai littafin sa al-ubudiyya akwai littattafan sa da yawa da ibn taymiya ya wallafa rahimahullahu ta'ala amma ni ya ban san littafin sa ko ɗaya ba na'am kada ta littafin waye wallahi ga ɗalibin ilimi wadda yake da zurfi cikin fahimta zai iya karantawa domin ya nuna wa mutane kurakuran da suke ciki amma sai ka koshi da ilimi tukunna in baka riga ka koshi da ilimi ba babu amfanin karanta ire-iren wayannan littattafan domin babu abin da za su kara maka kuma malamai suka yi nasiha da mutum ya nisanci mawafin shubha ka nisanci wajajen da shubuhohi za su taru a cikin me a cikin zukatarka karka je garin karanta littattafan wata shubuha ta ta zauna a cikin kwakwalwarka ka kasa korewa an banci wannan amma ga ɗalibin ilimi wanda yake da zurfi cikin fahimta wanda yake son ya karanta domin ya ya nuna kurakuran da suke ciki irin wannan ah, yana da uzurin karantawa amma idan domin neman ilimi ne domin neman ilimi babu amfanin kar- kar- ah, karanta ire-iren wa'annan littattafan babu amfanin da za ka za ka samu a cikin face abubuwa na mubalaga da wuce gona da iri da yaban kai da yaban da tatsuniyoyi waɗanda ba su da abin nan ah, ba su da tushe wallahu ta'ala alam na'am ibn taymiya waɗanda za ka ga musamman wannan zamani na social media din nan wadda za ka ga sun sun kawo littattafan ibn taymiya su- a matsayin suna fitar da kurakuran ibn taymiya mafi yawan lokuta mafi yawan lokuta abin da ya sa suke wannan shine kushe ibn taymiya suna son su kushe ibn taymiya ne sai su ga littafin sa sai su ce gashi nan ya faɗi kaza to akwai wani malami wani babban malamin a sufiya a sudan shi ma yana irin wannan in aka zo mukabala da shi a tsakanin mutane zai kawo littattafan ibn taymiya masu yawa zai bude wani waje zai ya karanto karantowa abin da zai karanto din barna ne kuma daga cikin littafin wane ne aka karanto amma ibnu taymiya ya hakaito wannan barnan ne zai yi mai raddi sai ake ma da da da da da bude ta da budewa sai gaba da karatun sai ji a ba zai ci gaba da karatun ba shi to shi ne tunda ba za ka ci gaba ba ba a kara sama karatu sai a bude sai a dauko daga inda ya fara din da sai ka ga cewa ibn taymiya ya hakaito ne cewa wani daga cikin mula ya faɗi kaza da kaza da kaza da kaza kuma ga ga martani to mutumin da ya haka ta ce shi ya faɗi magana ba ka danganta maganar zuwa ga mutumin da ya hakaito barnan wani ya hakaito barnan wani kamar yanzu ayat da muka karanta muka ce qalu ittakhadha Allahu walada sun ce Allah ya rikida sai ka ce mu ne muka ce Allah ya yi gida misali kamar kwatankwacin waɗanda kiristoci da suke ɗaukar ayoyin alkurani su je su gudunfile su ce ga ƙur'ani ma yana cewa wailun lil musallina aya ce ta alkurani ko ba aya ce ta alkurani ba amma ko musulmi jahili shi kadai ne za a fatar da shi da wannan cewa ƙur'anin ma ya ya tsine wa masu yin ne masu sallah amma kuma ayar akwai abin da ake faɗi kafin a zo nan ai kuma akwai abin da aka faɗa daga baya idan ba a karanto abin da aka faɗa daga baya ba wannan wajen ka fito da wannan wajen ka dai ka ce Qur'ani ne ya faɗa ba kai adalci ba to ire-iren wannan mutumin da yake wannan kai ka sauraye ki Ibn Taymiyyah ba a duniyar ilimin musulunci in dai kai ɗalibin addinin musulunci ne baka isa ba ka yi binciken wata matsala cikin matsalolin addinin musulunci baka waiwayi rubuce-rubucen sa ba to amma tunda ibnu taymiya mutum ne wanda ya baiwa bangaren aqida ya ba shi muhimmanci na gaske duk waɗannan aqidu gabaki ɗaya sai da ya ɗauko su ya faskare su gaba ɗaya shi yasa suka tsare shi sa'annan su tunda ibn taymiya marji'i ne sosai wajen ahlus sunna domin wai su fuzatar da mu sai su je su dauko personality din sa su shiga littattafan sa abubuwan da ibnu taymiya ya hakaito na na mabarnata domin ya mayar da martani a kansu sai su dinga karanto iya daidai wayannan wajajen cewa ibnu taymiya ne ya faɗa dan haka wayannan kawai harka ce ta ta hauka ah, da rashin sanin ya kamata ah, wayannan mutanen da za su shagaltu da neman ilimi mu littafin ibnu taymiya za mu iya ajiye shi a nan kamar yadda ake karanta littafin ibnu taymiya a wajaje da dama haka abin nan duk wani littafi na ahlus sunna wal jama'a mu kadai ne a duniya gaba daya ma'abota sunna a duniya gaba daya kai kotun wannan magana mu kadai ne wallahi muke iya hawan microphone mu faɗi aqidar mu daga A zuwa Z ba mu koye komai ba mu kadai ne wannan a duniya ‘yan bid'a ba za su iya ba, da za a kawo ɗaya daga cikin littattafansu a ajiye ba za a karanta na sati ɗaya ba, in dai za a karanta abin da ke cikin littafin ba ta kai komai ba, to wallahi bayan sati ɗaya ba za a zauna lafiya ba. Domin hatta mabiyansu wadda suke da hankali da tunani mai zurfi wacewa za su yi. domin abubuwan da littattafan su suka kunta wallahi ba su karantuwa a sarari abubuwan da littattafan su suka kunta ba su karantuwa a sarari ahlus sunna ne kadai su ne za su bayyana jama'a akan talabijin akan rediyo a cikin masu robot a angwanni za mu faɗi a fidinmu a bayyane babu sa ka yi komai amma su akwai abin da za a ce maka ilimin ka bai kai ba ya za ta yi ai ilimin kare ne kai ba kamar misalin da muka kawo na ka gama sun yana cin abinci rana tsaka cikin watan azumin ramadana ko kuma mutum ya ce maka shi ai sallar azahar da magariba da sallar asuba ai shi shi a makka yake yi shi a madina yake yi shi yasa bai bin ku bai fitowa masallaci idan lokacin sallah ya yi misali to kaga idan ba wawaye ba su wane ne za su yadda da wannan da wannan tasuniya domin haka su suna ɗaukan wannan a matsayin wani aiki ne da suke yi na fiyaki sunna da kuma ma'abota sunna amma kuma ba a iya yakar sunna ai ba a iya yakar sunna da qur'ani da sunna haske kenan haske kuma duk inda akwai duhu idan haske ya ratsa haske na koyuwa da haske da duhu wanne ke jin galaba za a ga babban waje duhu sosai za a kawo wani ɗan fitila ne ma haske kaɗan sai da gane ba sai da an fallaka wajen da ɗan karamin haske to da ƙur'ani da sunna haske ne duk inda suka ratsa za ka ga mai sauraron karatun ahlus sunna shine za ka ga yana da wayewa cikin addininsa shine ba a rudar da shi ba za a mai ƙarya ba ba za a ce mai kai ne ka ce wa wacce matarka ka same ni a gida kuma mahaukata akwai masu yi wallahi kuma zai ji yana rawar jiki shi ya ce ki tsawo suna yi su halarta shan giya su halarta zina komai halal a wajen to littattafan da aka rubuta wannan kai za ka je ka zo ka karanta wa mutane zai karantu ba zai karantu ba domin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gane Allah tabaraka wataala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka a cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wataala ya gafarta wa mamatan mu gabaki daya ba ta iya yin rashin lafiya ke akwai wacce take neman a taya ta da addu'a tana da matsala ba ta iya yin azumi muna roƙon Allah tabaraka wataala ya yaye mata da ita da sauran musulmai marasa lafiya Allah tabaraka wataala ya ba su lafiya gabaki daya mu ma muna roƙon Allah tabaraka wataala ya bamu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya gafarta wa matan muna roƙon Allah tabaraka wataala ya arzuta mu da ikhlasu cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa gaba gida muna roƙon Allah tabaraka wataala ya datar da mu mu kasance daga cikin mutanen da za su raya daren lailatul qadr ya Allah ka mai tarkewa mu daman halartowa wannan waje domin tafsirin alqur'ani mai girma ka da bukokin mu cikin jannatul firdausil a'la هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت